أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سيدي وقريم كارثة الله وانا مسائل دم akwai wuraren iskali shine a cikin annan uttasi din nan wajen albai'u wa shar wajen inda ya ce wa in sharafa ma la yajuz illa annahu hafif idan ya sharkanta abin da bai halatta ba sai dai mai sauki ne jaza al-bai'u wa batala shar cinikin ya halatta sharadin ya baci mithlu an yashtarita in lam ya'tihi bi thaman ila thalathati ayamin fala bai'a bainahuma kamar ya sharkanta cewa idan bai zo masa da kuɗin ba har zuwa kwana uku to ciniki ya baci da yake a sharɗin wato ishtiraqun naqd a cikin ciniki idan ba kamar bai'ul aqar bane bai halatta ba saboda a ciniki ya halatta ya zamanto ba ta ya zamanto ko naqdan ko ba ko ajalan to idan akwai ciniki da bai halatta ta ishtiraqun naqd ba saboda zai zamanto ya ɗauki surar taraddud baina salafiyyati wa thamaniyya zai iya zamantowa bashi a zai iya zamantowa kuma saman to wannan kuma bai halatta ba saboda nau'i ne na haɗawa tsakanin ciniki da shaf sauraka ba duk ciniki ne wanda yake za a shaɗanta ba yanzu kamar cinikin khiyar idan kai ciniki cewa da sharaɗin cewar a idan bai yi maka ba za a dawo za a warware ciniki idan bai maka ba za a warware ciniki kaga wannan cinikin da kai shi da wannan sharadi idan ka sharɗanta kuma kan cewa sai an kawo sai an biya ka kuɗi to yayin da ya zama to za a warware cinikin akwai damar a warware kuɗin da ka bayar da ka sharɗanta shi ya zama to maimakon ya zama to farashi ya koma bashi yana tare da tsakanin asaman wa salam to shi sa akwai cinikin da ba za ka iya sharɗanta annabin ba daga wanda ba za ka iya shaddanta annabin ba ba za ka iya shaddanta kan cewa in bai kawo maka kuɗi ba zuwa kwana uku ciniki ya ɓaci idan yana da damar sama da kwana uku ya yi tarayyuki a ciki in ka shaddanta maka tsaye dai maka da kwana uku ya tashi daga saman daga kuɗin ciniki ya koma ya zamanto salaf bashi to wannan yana daga shine ya misalta shi da cewa wannan sharaɗi ne wanda bai halatta ba amma sharaɗi ne hadith kamar kwana uku da النوع العاشر نوع نأكو الجمع في صفقة واحدة بين البيع وبين أحد ستة عقود هذا و هذا tsakanin ciniki da ɗayan wato mu'amala guda shida a cikin wato mu'amala a cikin akadi guda ɗaya a yi mu'amala guda ɗaya da ta haɗa ciniki da ɗaya daga cikin abubuwa guda shida wanda bai halatta a haɗa su ba na farkon su shine alja'ala akadin ja'ala shine ka ce ma mutum ka ba mu mutum aiki amma ba za ka biya shi ba sai ya cika aikin idan bai yi ba wahalar da ya sha ta tafi a banza in ya samu kuma zai samu shi zai samu kudin ka kamar alal misali ka ce idan ka samu min mota ta da aka tace zan baka dubu goma ko zan baka dubu hamsin mota ta da aka sace ko mota ta da aka neme ta aka rasa idan ka je ka samu ta kana da dubu hamsin idan ya je ya fafutuka ya fafutuka ya samo mota za ka ba shi dubu hamsin amma duk wahalar da ya sha in bai samu motar ba ba za ka ba shi ko kwabo ba wannan shine ja'ala wannan shine ja'ala yana daga cikin ja'ala kuma ka ce ga ɗana nan ka koya ka sanya shi ya haddace alƙur'ani duk ran da ya gama ya haddace alƙur'ani ko ya haddace izifi biyu in ya haddace izifi biyu tana da dubu goma in ya haddace izifi hudu tana da dubu ashirin ko kuma bawan Allah wani haziki ne in ka zara cikin sati ɗaya ya haddace izifi biyu wani kuwa Allahu musta'an sai kai wata ɗaya bai haddace ba duk wahalar da ka sha a cikin wata ɗaya din nan ba za ka ƙara masa ko kwabo ba ya haddace izifi biyu dubu goma nan za ka bashi to wannan shine akadin ja'ala ya sha banban da ijara ijara gwargwadon aiki gwargwadon ladan da za ka biya shi to bai halatta ka haɗa ja'ala da ciniki ba domin maksudin kowanne daban ne yanzu misali ya misalin haɗa ja'ala da ciniki yake inda kun fahimci surar a'a ba zan sayar maka ba na sayar maka da gidana kuma idan ta haka rijiya a kuma zan ba ka na sayar maka da gidana alal misali miliyan ɗaya kuma a na baka aikin haƙa rijiya in kai haƙar rijiya ka samo mun ruwa a ko ina ne duk inda ka samo mun ruwa zan baka miliyan wata miliyan ɗaya ɗin bai halatta ka haɗa su tare ba jam'i tsakanin a wato ciniki da ja'ala menene illar menene illar haramtawa tsakanin na'am na'am kamar sunan bai a kai fi bai'a to ai bai a kai fi bai'a ba ko ta bai a kai fi bai'a ce aka hana ba sai idan za ta kai ya zuwa ga riba ko garar na'am ya za ka biya shi me ya garar ɗin wato illar shi din ne ka kusanta illar ka haɗa abin da babu garar a cikinsa da abin da yake akwai garar a cikinsa saboda haka kudin gidan akwai jahala a ciki idan yayin da ka ce ka sayar mata da gida miliyan ɗaya ko kuma ka sanya mata ya maka hakan rijiya in ya in an samu ruwa miliyan ɗaya saboda haka hakikatan idan an samu ruwa kudin gidan miliyan ɗaya da rabi miliyan biyu ai miliyan ɗaya ne da idan idan an samu rijiya miliyan ɗaya ne da juzi'in wannan miliyan ɗin da ake aikin aka samu in ba a samu ruwa ba miliyan ɗaya ne babu wannan saboda haka akwai taraddudi a cikin farashin gidan ba abu ne wanda yake wato akwai garar a ciki baka tabbatar da kudin gidan da ka kai masa ba tunda idan aka yi idan ka hada su tare yayin da ya samu ruwa ya zama to miliyan biyu za ka bashi ga rijiya ga ruwa ai ga gida ga ruwa ko yayin da ba a samu yayin da ba a samu ruwa ba miliyan ɗaya kawai zai ɗauka haka rijiya dai ya tashi a banza saboda haka akwai nau'i na jahala a cikin kudin da ka kai da gidan yayin da ba a samu rijiya yayin da ba a samu ruwa ba shi akadin jahala wato akadin jahala algarar da yake cikinsa an yi musamaha da shi amma a cikin ciniki ba a yi musamaha da garar ba to ka hada su tare ka hada abin da yake an ka hada abin da an yi musamaha ai garar a ciki da abin da ba a yi musamaha ai garar a ciki ba saboda haka shi yasa bai halarta ba wasar haka zalika bai halatta a yi jam'i tsakanin ciniki da canji ba bai halatta a yi me yasa bai halatta a haɗa ciniki da canji ba menene illar Na'am. Haka ai wannan canji ne. Wannan canji ne. Ko? Eh na gane oke. Haka ne gold din canji ne. Amma in ka sai jauhara da ke ciki shi wannan ciniki ne. Sai an fassala tsakanin su ko? Ko kuma idan ya zama to ba shi da yawa. To me illar da yasa ba za a yi ba? ba za a haɗa su tare ba na'am canji yana dole ne kai tanadi ciniki kuma ba za a iya yi ila ajal saboda haka kaga an halatta ta'ajil a babin ciniki amma an halatta an haramta ajal a cikin canji saboda haka ka hada su tare ka hada mutanaqidan abinda sai hannun riga daban an fahimta na'am wal wal musaqa haka dalika an haramta a hada ciniki da musaqa an san musaqa al musaqa zai zo mana a cikin daurar tsani nan gaba cikin ma shakalan abin da ya kama da ciniki al musaqa shine wato akadi da ake yi na ban ruwa mutum ne yake da lambu na yana da lambu na kayan na kayan marmari akwai goba akwai mangoro akwai lemu akwai ayaba sai ya contract tare da kai ya riga ya ya abinda kai yake bukata ban ruwa sai mai kan sai mai mai lambun yayi a a sai wanda yake neman aiki kai sai ya ce ka bani shayar da ruwan wannan lambu naka zan rike masa hidimar shayar da ruwa idan an yi girbi abinda aka samu mu raba rabi da rabi kaga kai ba wani abu da kai lambu naka ne tuni ka shuka shi ya zamanto ya kai abinda kawai yake bukata hidima to wannan shine aka bin musaka to bai halatta a hada shi tare da ciniki ba ka ce mata ka shayar da wannan kantin nawa a wannan lambu nawa sannan kuma a lokaci ɗaya ɗin mun yi contract ɗin ciniki zan sayar maka zan sayar maka da gona ta alal misali ko kuma zan sayar maka da mota ta kuma za ka shayar da ruwa a cikin kantina a cikin lambuna da rabin abin da zai fito a ciki an ce wannan bai halatta ba ka haɗa su tare a cikin contract guda ɗaya fi sabbatin wahida idan ka yi su daban-daban babu laifi amma ka hada su tare ka ce za ka shayar min da za ka yi min musafati za ka yi ban ruwa a lambuna na wata shida har lokacin girbi abin da ya fito za mu raba rabi da rabi sannan kuma za ka sai gona ta wata ba lambu ba da kuɗi kaza za ka sai gona ta da kuɗi kaza ba shi da alaƙa da ba wai da da abin da zai fito na kayan lambun ba a'a za ka sai gona ta kuma a miliyan ɗaya a ai mazancin sharaɗi tun da ya zama totari sabka ce guda ɗaya sabka ce guda ɗaya ka haɗa su tare saboda ka baka rarraba su ba na'am nan an ana ne ibahamin a ai ka haddade ka haddade an haddade an iyakance iya an iyakance za ka yi ban ruwa har lokacin girbi ba san eh to ba san abin da gonar za ta haifar ba na'am shine wajihin yawa an hada abinda an hada abinda an dauki jahala an yadda da an amince da jahalarsa an hada shi da abin da ba a amince da jahala a cikinsa ba ciniki ba a yadda a yi jahala ba ko ba a yadda ka sai abin da yake baka san abin da zaka samu ba nan kuma cikin cinikin musaka baka san miqdarin abin da zaka samu ba ko ba haka ba ba a san girbi nawa bane ko ba a san kan ba a san mangoro nawa za a samu ba ayaba nawa za a samu lemo nawa za a samu ba a sani ba ko ba haka ba amma an yafe wannan jahala wannan jahalar da ke ciki an yafe ta kuma an zo an hada a yi abin da yake ba a yadda a yi jahala a cikinsa ba shine ciniki ba a yadda ya zamanto abin da za ka sayar majihuli ba ne saboda ka sai ya zamanto gabaki daya abin da ka biya na sayan kudin gona wanda yake babu jahala a ciki an hada sai ya zamanto abin da ka biya shine aiki a'a shine kudin gona da aiki da ba san mikidarinsa ba tunda baka san a afwan da aiki da an san mikidarinsa ko saboda haka kaga wannan duk ma'alum ne da kudin gona da ban ruwa da kai ya zuwa ga lokacin girbi tunda wannan in aka zo za a bi ijaratul mithl za in aka ce za a kaddara wanda yayi aiki daga farkon lokacin da aka yi contract din musaka har lokacin da aka yi girbi idan da idan da lada za a bashi inda ijara ce za a iya sani ko ba za a iya sani ba za a iya kaddarawa saboda ka kaga input ɗinka ma'alum ne ko ba majhul ba amma abin da zaka samu ba ma'alum ne ko majhul da aka hada shi da gona an santa amma abin da zaka samu in aka yi girbi majhul ba a san shi ba saboda haka kaga ka samu majhul da ma'alum hada su tare da aka yi shine ya sanya shi ya zama bai halatta ba an fahimta na uku kuma wanne ne na uku na'am a sharika a sharika akwai khilaf a ciki to amma mu dauka akan cewar bai halatta bai halatta a yi musharaka a cikin ta ba ya musharaka take a sharika yadda ake yin sharika shine alal misali teloli su haɗu su ce za mu rinka kowa yana da kowa yana da kan keken ɗinkinsa kuma muna da kanti namu ne baki daya kowannen mu tela ne kowa aka kawo aiki ya karba ya dinka ya dinka riga ya dinka menene karshen wata abinda aka biya mu na kudin dinki akwai wanda yake surfani akwai wanda yake dinki in aka gama abinda aka samu da wanda ya surfani da wanda ya dinki gabaki ɗaya abinda aka samu za mu raba daidai wa daida wannan musharaka ce akwai jahala ko babu jahala akwai badon ba a san iyakacin abin da za a samu ba ba a san mikidarinsa ba idan haka shi ma a haɗa shi tare da ciniki bai halatta an fahimta haka zalika wan nikah haɗa ciniki da aure bai halatta ba zan aure ki da sharaɗin kuma za ki sai gidana zan aure ki kuma zan sayar miki da gidana ba ki sadaki dubu ɗari kuma in sayar miki da gidana miliyan ɗaya bai halatta ba me illar na'am na'am al taklif ban gane taklif ba wani taklifi ba ita ce za ta saya ba zan aure ki kuma zan sayi gidanki ba kallafa mata sayan gidan ba amma kai ne za ka sayi nata gidan kuma za ka aure ta na jarar manfa'a to bashi ne ina bashi ai bashi ne idan ya kawo manfa'a zai baci menene illa dole da su zo ai in ba tawo zan ba da an san dai an san farashi ko ya sama ko ya kasa ciniki ya inganta akwai abin da zai bata ciniki dan farashi ya sama zai bata ciniki ko dan farashi ya kasa zai bata ciniki na marwan me ya zarar din a to me zarar din ya dai sai gida ya biya akwai jahala zarar din wani irin zarar mun yi nau'in zarar nau'i nawa muke na zarar jahalatul jins jahalatul qadar jahalatul suwat jahalatul ajal ko dole ne daga ciki na'am na'am barista illa ta fi rayuwa ya zuwa ga a a ba shi da alaka kawai an hada tare ne na'am na'am tabayinul maqasid shine wannan shi da dalilin tabayinul maqasid aure an gina shi akan mukarama akan karinci da mutunci shi ku ciniki an gina shi akan me mukayasa galaba dukan hanci ko abin da yake na mutunci ka hada shi da abin da ake dukan hanci ba zai yiwu ba saboda saboda istilaful aghrab maksudin aure daban maksudin ciniki daban haka ba za a hada su tare ba amma kowanne za a iya yin sa na'am wal qirab haka nan hada ciniki da qirab shi ko me illa da qirab an san qirab ai ko al qirab ko ana haka yan madina suke ce masa qirab yan yan kufa kuma suke masa mudaraba an bi ya fi shahara da mudaraba nan duk bankunan musulunci mudaraba suke faɗa amma a cikin malikiya yan madina qirab suke ce masa qirab shine ka ba mutum kuɗi ya ciniki da shi riba ko ya aiki da kuɗin ya juya shi ya amfani da shi riba ya tijara da shi ribar tsakaninku da abin da kuka yarda da shi to bai halatta haɗa shi da ciniki ba yaya surar take ka ce ga gidana ka ce na sayar maka gidana miliyan ɗaya kuma miliyan ɗayan da na sayar maka gidana kai amfani da shi ra'asul mal uwar kuɗi kai mun kai ciniki da shi riba tsakanin mu shine ko ko ba haka ba wannan surar surar ta haɗa ciniki da tsirab ko kuma ka ce a na ɗauke ka aiki ga kuɗi na miliyan ɗaya mi tsirab da shi da sharaɗin kuma sannan kuma ga gidana na sayar maka ga kuɗi na miliyan ɗaya ka juya riba tsakaninmu riba tsakaninmu rabi da rabi sannan kuma ga gidana na sayar maka miliyan ɗaya ka haɗa su gaba ki ɗaya na arama a haya faces daban haya faces ijara ce a ijara ba kuma za a iya haɗa ijara da ciniki saboda duk maksudin su daya kuma duk babu kowannen su babu karam kowannen su babu jahala amma wannan menene illar ba za a iya hada irab da ciniki ba ba zan iya ba ko kuma ma in ce ga dala dubu goma ka je kai canji idan kai canji a mi canjin ga dala dubu goma mu canza zuwa naira kuma naurar ke amfani da ita a matsayin capital na tsirab na mudaraba ka juya shi riba tsakaninmu rabi da rabi suka ce bai halatta ba na baki ya zai ban baki na baki baki ne baka ne na ce ke kasuwanci mu raba riba ina baki ne ba baki na baka ba dan kudin suka talwanta ba zan ce ka biya ni ba na'am to a ce babu sa a ce akwai satinci mun yadda a kan cewar da shi dala a yau 440 ce ka saya sannan kuma naira ka yi kasuwanci da ita na'am aha a hasan wannan shi ne karrabta mudaraba an yi tolerated an yi da wani mikidari na garar duk abin da zai ƙara zarar ɗin akan wannan zarar ɗin ba a yarda da shi ba menene zarar ɗin da aka yarda da shi a cikin mudaraba ka ba mu mutum kuɗi ka ce ya juya ya aiki aikin nan da zai yi aikin nan da zai yi inda haya ka ɗauke shi za ka biya shi kuɗi ko amma ta yiwu abin da za a yanzu ka ce ba za ka biya shi kuɗi ba ribar da aka samu shine nasibinsa na alhakin aiki da ya maka na juya kudinka to wannan ribar ba a sani ba za ka samu ko ba za ka samu ba wataƙila ma ya gama aikin naka kwata-kwata ai asara saboda haka ko kobo ba zai samu ba ko ba haka ba zai samu ujira ba saboda haka akwai garar to duk abin da zai ƙara garar akan wannan garar din to ba za a yarda da shi ba menene garar din da zai ƙara da ka da ka sayi gidansa ai da da da kuka yi cinikin gida a cikin wannan a- a- wanda kace gidan ya amfani da shi a matsayin ra'asul mal wannan sayan gidan da wannan cinikin gidan da kuka yi ya wannan cinikin gidan da kuka yi bai halatta ba ya zaman tukan cewa an samu garar a cikinsa sannan kuma ka zo ka sanya shi ka ce ka yi generated ɗin garar ɗin da zai samu a cikin mu'amalar al'iram sauran ka haɗa abin da aka yadda da garar da abin da ba yadda da garar a cikinsa ba sannan kuma mikidarin idan alal misali ka je ka- idan ka sanya shi ya sayar maka da gidan ne wannan sayar maka da gida da zai yi kaga wani aiki ne wanda yake ka ƙara masa jahala a cikin waccan jahalar da ke cikin alfirar an fahimta? na'am a ya halatta shi ne ƙirafin aiki da yanzu wannan dala dubu goma da kuma ce je ya canza ba aiki bane ka tashi aiki ne daban da ƙirafin in ya samu in ka bashi in ya in ga kudin ka bashi ya je kama juyawa kaga ya fara aikin muqarar ya fara aikin kirat kenan ko zaka biya shi daga cikin riba zai dauki alhakinsa daga cikin riba amma kafin ya fara kirat din ka bashi kace sai ya je ya canza wannan aikin da yayi ina alhakin da zaka bashi akwai jahala kuma wannan aikin da ka bashi aiki ne wanda yake baya daukan garar dole ne ya zama kan cewa ya san abin da zai samu a ciki kamar ciniki din ne ma an kuka yi dole ne ya zama ya san farashin da zai samu to amma yayin da kai rabutunsa ka haɗa shi tare da aikin da zai yi na- na qira'a ka sanya abin da zai samu wajen sayar da wajen sayan gidan ko wajen sayar da shi ya zama to majhul ko gida sananne ne amma miliyan ɗaya da ya karɓa wanda yake shine a maimakon kudin gida bai zama to miliyan ɗaya ya karba ba ya karbi miliyan ɗaya da abin da zai samu na aikin da zai yi na wannan ribar iraq din wanda yake majhul ne an fahimta kun fahimci abin da kun ko idan ka ce ga gidana ka sayar da shi sannan ka juya kudin ribar tsakaninmu rabi da rabi ka sayar da shi a- a- ga gidana ka saye shi miliyan ɗaya sannan miliyan ɗaya ka juya ta ribar tsakanin mu rabi da rabi ya zama to tamkar ka sayar da gidan nan ba a miliyan ɗaya bane miliyan ɗaya da wannan ribar da za a samu wanda yake majhula ce saboda haka kaga an samu jahala wanda yake shine algharar duk wannan illar sabkar din za ka ga duk tana komawa ne zuwa ga algharar ba wanda yake komawa ya zuwa gari ba sai illa jami tsakanin aure da ciniki wanda yake komawa ya zuwa ga ikhtilaful agrar sabanin manufa na'am ya bashi kirab kirab na'am kuma ya ce masa kana shin akwai sharaɗi wanda yake kabin tajiri a cikin kuma a a ne a cikin kirab misali ya yi ya ce masa in ne ka za ka kai gidana da sharaɗi misali shin za a iya sa shi ya ɗan sharaɗi abin da yake bukata na tahji a babu tahjir ba tahjir ai ba tahjir kawai ya ce ne ka sai ka sayar ka sai gida a wato ka sayar a, ga gidana a ga gidana a na sayar maka gidan kuma na a, a, a, na sayar mata gidan miliyan ɗaya kuma miliyan ɗayan da na sayar mata maimakon ka bani kai amfani da shi a matsayin capital ra'asul mal na muqara- na mudaraba shine ka hada abubuwan guda biyu babu tahjir a ciki kawai ka ce ne ka yakin ka gashi da- na'am to idan kai wannan surar kai jam'u bainas safaqatain a safqa daya karfe ga gidana je ka sayar da shi na sayar maka gidana miliyan ɗaya ya ɗauko miliyan ɗaya ya baka sai ka ce to yanzu kuma za sai ka ce to je ka yi iraq da shi ka haɗa su tare na'am Mm. shi ma haka din da yayi kamar wato kayi canji da abin da yake abin da za a baka na canjin majhul kai abin da ka bayar dala dubu dala dubu goma a kawo maka naira a miliyan hudu da kuma ribar da zaka samu a cikin juyawa saboda kamar ka sayar da dala miliyan hudu ne da abin da ba a san abin da za a samu ba shi ne ai shi ne ka zai ku safakatai sabka daban-daban kada ka haɗa su tare eh eh duk wannan sabka ɗaya ce wato ku lura canji a canji sabka ce mu'amala ce irad ma mu'amala ne sayar da gida mu'amala ce kirab ma mu'amala ce haka dukkan sauran suke amma a hada ciniki da ijara wannan babu laifi ya za a hada ciniki da ijara kamar ka ce ga gidana na baka haya na baka hayar gidana shekara za ka biya ni dubu ɗari sannan kuma a a motarka motarka da ba ta da kyau a motarka da kake so ka saya na saya wannan naira wannan dubu ɗarin da wannan dubu ɗarin da zaka bani ya zama to part payment na motarka saboda haka na karɓi mota zan ni zan cika maka an fahimta ce na akwai iskala a ciki akwai mushkila a cikin wannan babu wani mushkila saboda ciniki mukayasa ne ijara ma mukayata ne yayin da nace zan baka haya zan tsaya in duba ainihin kimar kuɗi kimar gidan nan ne ko kimar ta dubu ɗari ita zan sa kuma kace zaka sai mota ta kamar yanda kake da gida da zaka bani haya sai ka sai da ka tabbatar ka ɗauki haƙƙinka to ni ma in zan sayar maka mota ta sai na tabbatar kuɗin da zan karɓa saboda ka kaga babu zancen garar babu zancen mugabana kowa mukayata yayi a janibin ciniki na tsare haƙƙina na bari kar a doki hancina a janibin ijara mai saya shi ma ya tsare haƙƙinsa ya bari kada a doki hancinsa saboda haka kaga babu laifi akan haɗa su shi yasa malik a ya kawo suwar da dama a cikin mudawwana na haɗawa tsakanin albai'u wal ijara far'un ba za mu sauri ba mu gama mai unguwa ko kuna so mu tsaya a far'u tambayar jiya fa sai an gama sai mun gama karatu tambayar jiya far'un reshe idan tamalat sabqa idan wato a mu'amala ta ciniki ta hadu ala halalin wa haram ta hada halal da haram kal aqdi ala sil'atin wa khamr kamar ayi kwantiragi ayi ciniki akan wato sil'a da giya a haɗa giya da man a ce an sayar mutum ya je yana da mutum ne ya samu yana da mu'amala da brewery ya je zai sai motar maltina sai aka ce yau motar maltina bata cika ba rabin mota ce mu cika maka da rabin da da ba da lada ko shi ne haɗa maka da maltina da giyar laga wal iyadu billah au khinzir ko a haɗa maka awaki da alhinzir a jos ne kake mu'amala da gona yana suna suna kiwon awaki da kiwon da alhinzir alade sai a haɗa maka gabaki ɗaya ka saya au gairi zalika ko wani wannan misalai ne dai wanda ya kawo fasafqatu kulluha batila wannan cikin gabaki ɗaya ba tacce ne ba za ka ce to shikenan a kawo na maltinan aizamiya gabaki ɗaya da an sayan mun miliyan ɗaya maltina dubu ɗari bakwai giyar dubu ɗari uku to a dawo mun da dubu ɗari uku ku ɗauki giyar ku a kyale mun a mankina ta ta dubu ɗari bakwai ba a gyara shi saboda haƙƙin Allah ba a gyara irin wannan cinikin saboda an saba haƙƙi an shiga haƙƙin Allah wakila a wani ƙaunin yace yasihhu al-bay'u fi ma adal haram bi qisṭihi min ath-thaman suka ce cinikin ya halatta a cikin abin da ba haramun ba da kasansa na kuɗin da aka saya shine kamar misalin da muka ambata sai a ce cinikin malkina din ya halatta kaga lauya ya girgiza kai saboda shi lauya ba abin da yake so irin aikatihin uku saboda wata kila yare shi ne ya rubuta saboda haka abin da za a bayar na 10% dan kare mu to akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin Allah me yasa ya je wannan cinikin wato hatta hanafiya suna ɓata wannan ba ta tafihin irin wannan walau ba an rajulu mulkahu wa mulka ghairihi fi sabqatin wahida idan mutum ya sayar da abin da ya mallaka da abin da wani ya mallaka a cikin ciniki guda ɗaya mutum ya ya sayar da motarsa da motar abokinsa da ba shi da izini akan ya sayar sahal bai'u bainahuma fihima wa lazimahu fi mulkihi wa waqafa luzumu fi mulki ghayrihi ala ijazati to cinikin ya halatta ya inganta a cikin cinikin duk motocin biyu ya lizimta a cikin abin da ya mallaka motarsa da ya sayar dole ya fitar da ita kudin ya zama to nasa ne wa waqafan luzumu fi mulki ghairihi amma luzumtar cinikin a mulkin dan uwansa wannan za a tsayar da shi ala ijazatihi sai idan ya sai idan ya zartar an fahimta aiko bai'ul kamar da muke na bai'ul fuduli ne mutum ne ya zo ya ga motoci guda biyu ka wannan motocin ko wallahi sun dace ina so ina so na saya nace to na sayar maka ɗaya ta ce ɗaya ta abokinsa baya nan bai san ma an yi ba shikenan aka biya shi miliyan biyu to nasa shikenan ciki yayi amma wancan in yi zai dauka ce a dakata sai an tambayi mai ita yanzu kai da ba za ka bace ka sayar a to to ba bukata take ba to idan yace ya sayar idan mai ita yace ya sayar to shike sai dauki motocin sa guda biyu in kuma yace bai sayar ba sai a dawo masa da kasansa na sumun na saman din faslun na'am a ai ba zancen farashi ba ne zancen kafiyar da abin da ba mallakar ka ba ko baka da wakala a kai ba mun yi bai ulfuduli ba maka na shekaran jiya yau mun yi bai ulfuduli muna ba hadda hadda muka ce mutum kana zaune da motar ka mutum yana wajen a ce mutum ya ce ga mota nawa za ka saya shi kuma yana nan ba ce miliyan daya to na sayar maka yana nan ba ya yi to shi ne wannan mai muka ce eh laysa lahu haqq na'am laysa lahu haqq fi thamanin wala masmun ba shi da haƙƙi a cikin kuɗin ko a cikin ko a cikin motar inda yana gani isu isu tu ainur riba saboda shirin sa dai ya nuna ya yarda to amma wannan baya nan baya nan aka sayar da kayansa to wannan cinikin ya yi amma ba za a zartar da shi ba sai in ya ba da izini ya ce shi kenan na yadda da cinikin da aka yi faslun fasali idan waka albai'ul fasil idan ciniki batacce ya afku kamar daga cikin suwar na ciniki da muka ambata aka samu bataccen ciniki kamar cinikin ina bai'ul ina din nan fusiha sai a bata cinikin wa rudda al-ba'i usaman mai sayarwa sai ya dawo da farashi da kuɗin da aka biya shi wa radda al-mushtari as-sil'a almushari wanda ya saya sai ya dawo da abin da ya saya in kanat qa'imatan bittifaq in sil'a tana nan bata in sil'a in abin da ya saya an yi cinikin mota cinikin ya bayyana bataccen ciniki ne to sai a ce wannan ciniki ya ɓaci wanda ya saya sai ya dawo da kuɗin da aka bashi wanda ya sayar wanda wanda ya sayar kai sai ya dawo da kuɗin da aka bashi wanda ya saya kuma tunda motar tana nan sai ya dawo da ita wannan bittifaq babu sabani a cikin malamai wa in fatat idan kuma abinda aka saya ta kubce jiya mun ambaci yaya ake samun alfawat kubcewar abin saye faduwar farashi kana an sayar amma ana sayarwa sai kawai aka ce custom sun hana shigo da motoci saboda haka farashin mota ya tashi ya yi skyrocketing ya yi doubling na biyu na subucewar kasuwa ya wajen babu kasuwar ba da baki daya na'am aljaiha shine ya zamanto wani abu eh, eh, ya zamanto ta halaka na uku ta- ta'alluqu haqqil ghayr haƙƙin wani ya rataye da ita kamar ya bayar kyauta ko ya sayar da ita Eh? Aha, na biyar na biyar je ba mu ambace shi ba amma ku yi tunani fawatu sil'a na'am an aka tace ai shine ayya in aka tace shine fawat kamar kamar eh, eh, kamar ta ta kone ne na biyar na'am al istihlak menene to ya ya istihlak ke zaman to a ya sai da ita kina yake ta albuku haqqul ghaib ihdath at-taghyir ya canza ta alal misali ya sai motar sai ya je sa aka yi mata fenti ba ta da AC sai ya sa mata AC ah? ya canza ta ko bai canza ta ba saboda haka bata zama to ka'ima ba to idan a haka ta zama to yaya za a yi fa qala shafi'i turaddu aidan shafi'i ce yadda yayi haka za a mayar da ita tunda ya je laifinka ne yayi ciniki ba yayi ciniki ba tacce dan haka sai ya dauki asara khilafan li abi hanifa sabanin abu hanifa wa fil madhhab tafsil a madhabar malik tafsil akwai tafsil shi imam abu hanifa ya ce a kima kawai za a koma a wajen abu abu hanifa kima za a koma tunda ya riga ya canza ta ko kuma haƙƙin wani ko kuma ya riga ya tsayar ma da wani ko ya ba ma wani in ya ba ma wani ba zai ce a je a karɓo shi wace to kai sai kai haƙuri ka ɗauki asara na baka kyauta to amma ka kashe anan haka yake dawo da wannan motar in Allah ya hore za ta ke baka a'a ba zai ba ta riga ta kuce sai dai ya biya kima sai a ce to yanzu wannan motar da aka sayar nawa ce kimar ta a ranar da aka yi wannan cinikin ba a yanda aka sayar da ita ba dan ta yi- dan ta yiwu yadda aka sayar da ita mai sayarwa ya ci riba sosai ba shine kimar ta a kasuwa ba sai a duba a je wajen yan kasuwa wannan motar a ranar da aka sayar da ita nawa ya kamata a ce an sayar da ita sai su ce wannan motar kamata ya ce an sayar da ita miliyan ɗaya shi kuma nawa ya saye ta ya saye ta miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu to idan za a mayar wa da alba'u idan za a- a a- idan ya tashi mayarwa abin da tunda motar ba zai iya mayar da motar ba an dawo masa da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyun sa an- shi kuma sai ya mayar da kima ta shine miliyan ɗaya wa zai- shi alba'u shi zai ɗauki asara shi zai ɗauki asara tunda shine ya shiga cikin albai'ul fasid na'am Ahmad eh eh a an ya riga ya fiya inda ciniki ne ingantacce sai dai a yi iqala sai dai ya dawo ya ce to gashi a a mu canza amma in ya an yi har ya dade ya yi shekaru da shekaru ai kaga babu zancen wannan abin ya dawo inda yake dole sai dai a yi ciniki bil kima sai dai a lokacin ne a ce yanzu to ni- ni ba zan ah, ka saya a waje na miliyan daya yanzu sai dai in sayar ma- sai dai in saya daga wajen ka rabin miliyan abin da ya dade shekara shekara da shekaru kana amfani da shi sai dai in saya rabin miliyan تكلم يا عامر انا ما فهمتك تكلم بالعربي هو اشترى مني يعني تقريبا قضية ايوه 200 ايه بعد 11 11 سنه سنة 11 سنة رجع والآن هي ب ب ب 1000 الآن أنا فهم هذه الذي كانت موجودة الآن لم تنشري لهم جديدة وأبيني هذه
لا هو اذا اذا مكثت عنده تلك المده فلا يمكن ان يردها ويطالب ويطالبك ب- بفسخ البيع بل ي- يبيعها لك مرة أخرى يقول اشتري مني هذه الآن أصبحت ملكا له مكثت عنده 11 سنة و- ويطلب يعني فسخ البيع أو إقالة هذا بيع جديد هذا بيع جديد حسب آه، سعر السوق مجيب a shi hawalatu suq din ne kamar yadda ka faɗa shine hawalatu suq canzawar kasuwa in kasuwa ta canza shi kenan
a cikin da aka yi sun kyau kamar mutane da yi kawo mutane da yi
a'a shi ba taccen ciniki yusuf abadan har abada ko shi aka same shi yusuf abadan saboda wannan canjin mulkin da aka samu canji ne da shari'a ba ta yarda da shi ba shi mai sayarwa da ya samu kuɗi kuɗin shari'a ba ta mallaka masa ba shi wanda ya saya da ya samu abin sai da ya samu tagiya shari'a ba ta mallaka masa ba da ka dole a dawo da shi to amma saboda in lokaci ya yi tsawo an samu canjin abin da aka saya ita hular ta canza wataƙila ya yi amfani da ita ya yi amfani da ita shi kansa mai sayarwa aka ce dawo maka da kuɗin ka dawo maka da hular zai ce ni ban taɓa wannan hular ba dan ta canza to sai a koma kima ya ce wannan hular kimar ta nawa ce ran da aka saye ta ba kuɗin da ya biya ba wafin mazhabi tafsir mun ga mun faɗi mazhabar shafi'i ko kan cewa za a yi raddin abin yadda yake mazhabar abu hanifa sabani suka ce za a yi raddi bil qima to mazhabar malik fa yace akwai tafsil akwai bayani wa zalika anna al buyu al fasida ala thalathati aqsam a wajen malik ciniki fatattun cinikai wato cinike cinike da suka baci kashi uku ne al awwal ma yumna al ta'alluqihi bi mahdhur abinda aka haramta aka hana shi saboda race yana da ya zama mai alaka ne da haram da abinda aka haramta خارج عن باب البيوع wanda yake ba shi da alaka da babin ciniki kalbai wa shira'i fi mawdi'in maqsud kamar ai saye da sayarwa a wuri wanda yake na kwace wuri ne wanda yake na kwace da bai halatta mutum ya kasance a wajen ba kaga wannan wannan cinikin da aka yi ciniki ne da bai halatta ba saboda bai halatta su ga wannan wajen ba suka je suka shiga amma ba shi da alaka da cinikin fa hada la yufsa fata aw lam yakun wannan ba a bata shi ko ya kuce ko bai kuce ba waɗansu kuma suna ganin kamar ciniki na ranar juma'a shi ma yana daga cikin wani waɗanda suke cewa ba ta bata ciniki ba ta ciniki wanda aka ciniki lokacin hudu ba sai ce wannan sai su tuba ga Allah to kamar wannan ne sun yi ciniki a waje da bai halarta ba a fili wanda yake na kwace fili kamar yanzu haramtacciyar kasuwa a yi kasuwa a filin marayu ba a biya marayu kudinsa ba an kwace musu fili an gina kasuwa mutum ya je ya kanti a nan wajen duk cinikin da ya a wajen ba ta duk ciniki da ya a nan wajen ya yi ciniki wanda yake bai umfasi sai dai ba za a bata shi ba saboda sako yake yi zaman sa da yake a wajen amma sakon sa da cinikin rashin rashin ingancin a halin da aka yi da aka ce kada a yi wannan cinikin ya rataya bi mahdhur ga wani abu wanda yake ba shi da alaka da ciniki ba shi da alaka da kudin da farashin da aka biya ko abin da aka sayar الثاني ما نهي عنه ولم يغلو فيه بشرط مشترك في صحة البيع في صحة البيوع abin da aka hana shi amma da aka hana shi bai zamanto ya kaɗaita da wani sharaɗi na da ake sharɗantawa a cikin inganci ciniki ba cinikin ya inganta babu wani sharaɗi amma an hana a yi shi ba don yana da wani sharaɗi da yake ba su ingancin ciniki ba babu wani sharaɗi amma wani hali ne da aka ce kada a yi cinikin an fahimta ya ce kalbai fi waktin juma'a kamar ciniki a lokacin sallar juma'a wa bai ihadirin libar da sayarwar ɗan gari da ɗan ƙauye wa talaqi da kuma taron masu kawo kaya daga waje kaga duk wannan sharaɗi ne wanda wanda ba shi da alaka da suka akan ingancin ciniki ko kun fahimta to fa tulifa wannan an yi sabani hal yufsa am la za a bata shi ko ba za a bata shi ba wa qila yufsa in kanat sil'atu qa'ima kauli na uku saboda haka akwai talafatu aqwal kauli na farko cewa za a bata shi kauli na biyu ba za a bata shi ba kauli na uku za a bata shi idan abin da aka saya yana nan bai canza ba in ko ya canza an yi amfani da shi shi kenan sai a gane jini ya yi ya kuce asali nau'i na uku idan a hallafi sharɗin min shuruɗi sahha idan sharadi daga cikin sharuɗan ingancin ciniki su ne aka rasa in aka rasa wani sharadi ɗaya daga cikin sharuɗan ingancin ciniki fa yuksa za a bata wannan ciniki وترد سلعة إن وترد سلعة إن كانت قائمة abinda aka siya sai a mayar da shi in yana nan fa in fatat in kuma ya zamanto ta kubce rudda rudda mithluha fi ma lahu mithl sai a mayar da al-mithl in tana da kama in tana da daidai ita sai a mayar da daidai ita je mun yi mithli da ba mithli ba ko kun tuna ai ko mithli da ba mithli ba menene misalin mithli shinkafa kamar ka kai motar shinkafa guda daya sai ya bayyana wannan cinikin da aka yi ciniki ne wanda shari'a ba ta yarda da shi ba kamar alal misali ciniki ne wanda aka hada shi tare da iraq alal misali ko kuma ciniki ne wanda aka yi cinikin fuduli kuma fuduli yake bai yarda ba kayan wani ne aka je aka sayar maka to in aka zo za a in aka samu wannan cinikin kuma ka riga ka sayar da wannan shinkafa ka riga ka sayar da ita to amma shinkafa da kudi ce za ka zuwa kasuwa ka sayo wata shinkafa to in ya baka kudin ka ya dawo maka da kudin da kake shinkafa kai kuma sai ka kai masa wannan mota ɗaya ta shinkafa irin shinkafar da ka saya sai ka kai masa tunda mutli ne saboda haka ba daga an samu a wajen malik yana da wannan tafsir din lillahi darru wajen adala ba daga zarar an samu kawati sul'a bane daga zarar sul'a ta kubce abinda aka saya ya zama to ya canza ko hakkin wani yara sai da shi za a ce shi kenan a koma kima a'a sai an duba abin idan yana idan mutli ne yana da kama wanda za a iya samun sa to sai ka ɗauko shi ka je ka bayar da shi kuma an yi cinikin canji ya bayyana cewa cinikin canjin nan an samu ta akhir an samu jinkiri wani mutum ka je ka kai ka je ka sai da dala dubu goma a an baka miliyan hudu amma da ka saya baka ba ba a yi ha'a wa ha'a ba ka je ka bayar tukuna sai bayan kwana biyu sannan ka je ka sa masa a cikin account bayan ka tabbatar ka san cewa dalar nan ba za ta faɗi ba da da ka karba kace za ka bashi dabara ce kake masa da in ta faɗi ce ciki ya tashi to kaga wannan ciki ba ta ce ne to idan ya dawo maka da idan ya dawo maka da naira miliyan hudu a idan aka yi wannan ciniki ka biya shi miliyan hudu shi kuma ka bashi ya baka miliyan hudu ka bashi dala dubu goma idan aka idan daga baya da aka ji wa'azi aka ce to kaga wannan ciniki haram haram haram ne ko kuma yan hizba idan ya zama cewar ana aiwatar da shari'a ga dokar tana nan yan hizba suka kama za a warware ciniki don aka shi warware ciniki kaga wannan dalar za ta je ba wannan dalar da aka baka ita za ita zai dawo maka da ita ba ko mitliya ce wata dalar zai kawo maka tunda dala mitliya ce to idan ka ba to shine wannan al-mithli wa huwa shine almakil da abin da ake auna shi wal ma'dud ko ake sayar da shi a kirji a gidaya wal mawjud ko abin da ake auna nauyin sa wa radda qimataha fi ma la mithla lahu wanda kuma ba shi da ba mithli bane sai a dawo da kimar sa me misali wanda ba mithli ba al-khubz saboda na faɗi safarajiya ko to wanne ne kuma wanda misali ne na wanda ba mithli ba al-qiri na eh dabba dabba kwarai da gaske doki za ka samu doki in ka sai doki za a ce ka je kawo mun za ka samu doki kamar yadda za ka samu misalin sa na shinkafa ko alkama ko wani doki da irin nasa to mota ba mota bikiya ce kuma bikiya ba na'am in sabuwa ce bikiya ce idan sabuwa ce bikiya ce amma idan ba sabuwa ba ce ba bikiya ba ce ko tun da honda accord honda accord end of discussion full option america duk wannan za a iya samun da yawa a cikin kasuwa sau da idan irin ta ne wannan ya afku aka dawo maka da kudinka to da wannan sai ka je ka samo wata honda accord din sabuwa ka dawo masa da ita ita kuma wannan sai ka rike ta na'am uh, هنا نعم ورد قيمتها فيما لا مثل له والفوات يكون بخمسة أشياء تكون كمان نم فوات كن جاش ما أشي زي كاوما بس كل شيء وسيل عينا كتن شوال إيه أبو بابو نابيا الأول تغير الذات وتلفها شنزا ورتا ainihin ainihin sir'a ta canza ko kuma ta halaka ta salwanta ta canza a ya zamanto saboda amfani ko ta koge ko makamanci wannan ko kuma ta halaka kalmauti kamar in bawa ne ya mutu ko in dabba ce ta mutu wal iski ko in bawa ne a yantar da shi ka sai bawa sai ka yantar da shi wa hadamu dar ko a rushe gida wa gharsil ard ko ka sai fili ka je ka shuka ka sai gona sai ka je ka shuka a sai ka je ka shuka a cikin ta wa qal'i gharsiha ko ka sai gona tare da amfanin da ke cikin ta da shukar da ke ciki sai kawai ka je ka sai ka je ka sassare da ciyawa da komai da komai da dawa wa fana'i shay'i jumlatan ko kuma abin ya zama to ya kare gabaki daya abinci ne ka cinye shi ka akli ta'am kamar cinye abinci wannan fawati ne wasani hawalatul aswa canzawar kasuwa shine wanda muke faɗa ya zama to kimar ya canza kasuwarsa ta canza والثالث البيع كسير مدوني والرابع حدوث عيب أبكور عيبي أتكنسا كاسي موتا يزمنتو تابدا sabon kaga sabon aibi da ta sai filafiyayya amma ba iya kula da mota ba sai ka je ka hauta ba injin oil sai ta buga da wannan fawati wal khamis ta'alluqu haqqil ghayr ratayar haƙƙin wani da wannan abin ka rahami sil'a kamar ka bayar da ita jingina domin ka bayar da ita jingina ba za a iya zuwa a karɓo ta ba sai an biya wannan haƙƙinsa tunda ya zama to shine shine ya fika haƙƙi da wannan abin wa qala shafi'i imam shafi'i yace laysa al-bay'u wala al-itqu wala huduthu aibin wala ta'alluqu haqqi al-ghayri bi fawtin bal turaddu ma'a dhalika kullihi a wajen shafi'i yace sayar da abin da ka saya ko ‘yan tashi ko samuwar wani aibi a cikinsa ko haƙƙin wani ya rataye da shi duk wannan baya kutar da su baya kutar da abin saya bal za ka mayar da shi ga ainihinsa za ka mayar ko da ka sayar wato sai dai ka je ka samu wanda ka sayar ma ka bashi kuɗinsa ka karɓo abin ka mayar ma da mutum a wajen shafi kenan kun ga malik ya fi zama cewa ya fi duba hakika ya fi zama cewa reality ko to alhamdulillah mun gama wannan babi saboda haka in Allah ya kai mu sati mai zuwa ranar asabar sai mu tashi albabu sabi sai mu albabu sabi'i sabi'u wa saminu wa tasi'u wal ashir wal hadi ashar babi hudu kenan Allah ya nuna mana kuma Allah ya ba mu iko da fara sai tambayoyi a can da da a cikin ne
Thank you.
na'am
Thank you. Thank you. Thank you.
dole da zai su na a wata sannan ma da su a ya wata ya kula da an sa haba haba su yawa ya fi suwa da yawa a wannan a bai hadir riba idan wanda yake bisan kasuwa bane aka yi masa dillanci dillancin ya halatta sai dai tunda ana da a a idan wato ba da kawo kaya da waje ba wanda yake ci kasuwa za ta cutu in ka- kasuwa za ta cutu ta samu sauki idan shi ne kaɗai ake jin tsoron zai cutu to in ya masa dillanci ya halatta amma yana da siya yana da zaɓi idan ya bayyana cewa an duki hancinsa da zai iya dawowa ko a warware ciniki a dawo masa da kuɗin a dawo masa da abinsa ko a dawo masa da kuɗinsa ko kuma a rage masa in an sayar masa da tsada ko kuma a ƙara masa in an sayar in ya sayar da arhar da suke ta ta kasuwa to da za a tabbatar don wannan in ta- in aka duba cewa haƙƙin nasa ne ya danganta da irin halin tafiya idan kuma haƙƙi ne na kasuwa ga baki daya to a nan wajen a, in muka ɗauka a, akwai ƙauni biyu kamar yadda muka yi a wajen talabbi ko dai a yi ta'adi ko kuma a yi musharaka waɗansu yan kasuwa tare da shi idan aka tsaya aka duba kan cewar cutar da al'umma ne baki daya kamar dama ce ta arhatu ta zo ga mutane waɗansu suka hana to wannan za a iya ɗaukar mataki a wannan sun a za a yi musu horo in ko babu shari'a da za ta yi musu horo to su saba ma Allah amma dai abin da suka cikin ya halatta sai dai kuma za su yi istighfari saboda sun saba ma Allah don cutar al'umma suke ba wai sun yi wani abu ne wanda yake ya zama to babu ya zama to akwai sabanin a shar ba a cika sharadi daga cikin sharafan jiki ba shine kamar sura ta biyu ta anwa'ul bi'at ba su da nan wanda ya fada wanda a ike me menene yace yace akwai kauli guda uku al yufsa aula aw yufsa in kana fi sil'ati qabila ba ne abu a warware cikin ba saboda haƙƙin ba yara sai ga sharadi daga cikin sharafan a ingancin jiki ba to me kuma na salafi sannan kamar masu masu sha biyar ba daga ba shi ba su da sun yi ke ma shi ko ne kansa a wani a kasa da aka shi kuma a wani shi ko ne kansa a kasa ya yi ma wani ke kwanta a tsaruwar nan daga masu yin da a wani ke kuma da su shi ne su ne a kan su ke shi wanda masu a wani masu kuma mai nayi da su ne a wani akwai wani wurare da aka masu a wani su sun da a wani su sun samu da ke shi ne
gaskiya ne cinikin ya yi sai dai za a ladabtar da su shi yasa ɗan aika ga yan karo da su ke ta farauta su a sa musu yan karo ta ba da ciki amma cinikin ya yi ba za a ba za a bata ba duk da duk sharɗan ciniki ya cika amma cutar da cutar da kasuwa suke cutar da kasuwa suke kuma wanda suke shiga cikin kasuwa wanda suke shiga cikin kasuwa su ya kamata ta haɗa kuɗi su sa yan karo ta hana su ko kuma za su iya su sa yan karo da dole su yi musharaka da su sai ka gama ɗauka tsaf ka gama ɗauka tsaf an ba ka kudin da baki ɗaya ka soke sai ka ɗauka kusa ba su to a zo a yi musharaka idan da ka shigo cikin nan wajen nawa za ka ɗauka da abin da za ka ɗauka to abin da ka sa abin da ka samu na sauƙin daga ciki sai a zartare ribar ka sai a samu yan wannan kasuwar sai a rarraba musu to kowa ga kusansa da haka ake da rasu na'am
Thank you. Thank you.
idan akwai ur in akwai al'ada cewa an saba haka ake yi ko da baya da za a iya sayar masa babu ko saboda al-ma'ruf urfan kal madkhul shar'a abin da yake an san shi a al'ada kamar an ambace shi ne a sharri musamman ganin kacewa ma a kasuwa aka sa ba ai wannan shi ne ake yayi ba da wakala a'a ai ya ba da wakala ana faɗan cewa shi bai ba da wakala ba amma dai ga kayan sana an san kuma kan cewar in an sayar din dama sayarwar yake so a yi amma nassan da baki bai ce ya wuce za a sayar masa ba shi ne ai dama al'adar muke ce magana alaikum salam mai unguwa ba tare da kudi ba amma na wanda za su ce ba zai biya ba za su zo masa mota yaushe suka kulla cinikin sai ya kawo mota sannan za su kulla cinikin ko kuwa daga ya kawo masa hoton idan dai ya suka kulla cinikin ba ba su karba ba bai ba shi kuɗi ba ko mota ba ta zo hannunsa ba bai halatta ba dai ne dai ne da amincin da ake da shi sai dai kawai ya ce zai turo masa zai turo masa mota in ya turo masa mota a in ya turo masa mota in ta iso zai turo mota in ta iso in yana so sai su ci amma wancan turo yayin da ya turo duk wani abu duk wani abu da ya samu motar shi zai dauki asara amma yanzu wannan ya turo masa mota da alal misali ya turo masa mota daga daga America ta zo Kotano za ta zo Kano kafin ta zo Kano sai custom suka kama wa zai dauki asara a nan eh na wanda ya turo motar ko wanda zai saya a nan ina zuwa bari misalin da kai kai a mai unguwa mubarak yana america sai turo maka mota kuke ciniki miliyan daya in ta zo mota ta zo ta karba za ka tura masa miliyan daya a hanya sai kastar suka kama ka kastar wanta wa zai dauki asara mubarak ko kai na'am na'am kamar jirgin eh eh kun kuka saya asara amma yaushe kuke contract ɗin cinikin eh a nace lokacin da kuke contract ɗin cinikin motar ta zo ko ba ta zo ba kuke contract ɗin cinikin shi ne to kaga inda shi yasa matsalar intiqalin zaman ne ke da muhimmanci ko koyaushe idan aka kawo ciniki koyaushe abin da zaka duba a hannun wa gama ne wani ne yake da gama in ka gane wannan to shi zai sauka maka da yawa daga cikin mislolin ciniki da fatawa akan ka kokari ka duba wane ne yake da faman duk wanda yake da faman to shi zai dauki asara saboda ka duka ya kamar wannan idan shi yasa wannan cinikin yake batacce yanzu da a lokacin nan ka riga ka ba ma mubarak ka riga ka ba mu ka tura mubarak kuɗi kana tura masa kuɗi kun kullace kun ga kun kullace idan ya turo maka mota da abin da ya same ta na asara an kasar suka kwace asara ta kace ba ta mubarak ba na'am a ba ciniki bin zaman ba babu zaman ai ai saboda ciniki ne wanda yake bai addaini shine ɗaya daga cikin illar dainu bin dain kenan shi yana bin mubarak bashin a mota mubarak kuma yana bin sa bashin kudin mota ba wanda ya karba daga cikin shine addaini bin dain shine sautarin ne ko shine sautarin ne na Hausawa idan za mu karanta waɗansu na'am
saboda su ma da awali za su kama ni
to bari mu dan karanta waɗannan mene wannan yake cewa uh, ma- uh, maganar aikin hajji da maniyaci zai ba da dabbobi sannan daga baya a yanke kudin kujera eh ai babu laifi ai deposit din da ya bayar a matsayin amana ce wannan a matsayin amana ce suke rike da ita saboda haka in ta sarwanta a a in ta sarwanta ta sarwanta a wajen amini sai in akwai ta a sannan za su biya shi in suka juya in suka juya idan suka juya a kan riba sai da in za su yi zaman dinsa cewa in ya in ya salwanta su sun biya shi da tunda suke zaman za su in sun in sun yi makaruri ne a idan tunda su suna da mala'a ba talakawa bane za su iya biya to makruhi ne su tasarrufi ba da izinin sa ba kaga su yan malaysia saboda gudun haka idan ka je kasa sai ka sanya shi a matsayin wato uwar kuɗi ne na muba- na mubaraba a juya kuɗin a raba ni ba ta harshi harshi ba amma sunan ba sa ne a dan ƙara a dan ƙara yi mana bayani akan hadisin man ba'a bai ataini fi bai'a falahu aw kasuhuma aw riba wanda ya ci wanda ya ciniki biyu a cikin ciniki daya to yana da haƙƙin ya karbi mafi karancin farashin ko kuma ya karbi ko kuma ya ci riba wannan hadisi ne sahih amma hadisin abin da yake nufi shi na bai ataini fi bai'a shine a faɗi farashi biyu ba ayyana wanne ba an yi ciniki guda biyu faɗan farashi ba ciniki ba ne saboda haka idan ka ce kuɗi hannu dubu ɗaya zuwa ƙarshen wata dubu ɗaya da da- da ɗari biyu an yi ciniki kai kai faɗan farashi kai amma ciniki ne shine ka ce a ka yi sayi sai ka ce na saya ba tare da ka ayyana ba to in baka ayyana ba a in in ka sayi a- a- afwan wannan ba ma surar bai a ce nufi bai a bace faɗan farashi guda biyu bai a ce nufi bai a shi ne a cikin bai'ul ina ɗin ka yi ciniki guda biyu ka ce kuɗi hannu ga shi na sayar maka da wannan kuɗi hannu dubu goma sannan na saya daga gare ka a dubu goma sha biyu zuwa ƙarshen wata to su falahu au kasuhuma ka ɗauki dubu goma ko kwari ba shi ne wannan fasi ne fassara a daidai amma wancan ba bai a taimaki bai a bane kai kaɗan farashi sannan da Allah ai bayani akan nau'in haya purchase da ya halasta haya purchase da ya halasta da ya haya purchase a da ya halatta shine ka ka sai a daidaita sahu sannan ka ba wani haya kai alkawarin cewa idan wannan adiri da sauro ya amfani da shi a har ya kawo maka daga kudin hayar da kake karba ya kawo maka dubu ɗari bakwai ka yi alkawarin ce kuma za ka bashi to wannan haya fice ka haɗa haya da kyauta da alkawarin kyauta a lokaci daya ko da da kyautar ne ma ka ce na baka da sharaɗin cewar za ka da shari'in cewar za ka haye shi har zuwa lokaci kaza har ya kai abinda za ka kawo min ya kai dubu ɗari bakwai to kaga idan kai wannan ka hada ciniki ka hada haya da kuma hiba mashruba wannan sura ɗaya kenan na'am in ba a yi hauzi ba eh a ai wannan ai al- daga cikin alwa'adul mulzim ne. idan mutum ya alkawari za a nizinta masa cika alkawarin nasa diyanatan wa qaba'a a wajen Allah tsakaninka da Allah a kuma wajen hukunci ko ma ai in hauzi ne ya riga ya hauzi eh da ya karbi baki ne yana haya da shi ba ya yi hauzi ba to da lokacin na zuwa shi kenan dama yana wajensa a da Allah ina ganin sauran tambayoyi da hakuri sai ta jibe da zan zan zan an tambaya ta karshe ka mata a hawa me zai ji tambayar ta ka
Bayan ma da yau da na na alaƙiya, idan shi da sayarwa ya ba da amana, ya ya halatta a yi wannan shi. Misali a kamar yin sayarwa ta ba da wata wani, amma ba a san shi da lafiya ba. Sai ya ce ya sayarwa da ita, amma kuma ba ka ba ka sayarwa da ita.
bai'ul bara'a ne ya halatta bai'ul bara'a ka ce na baka a a wai bai'ul bara'a shine ka ce ni baka wani aibi ba amma wannan a wannan khiyarul aibi na baka ka je ka tuka ta duk wani aibi da ya faru da ka gani cikin kwana uku to yana kaina bayan kwana uku to duk wani aibi da ya faru kuma to za a to baya kaina wannan ya halatta khiyarul aib a cikin masa a abu
alheri ko akwai wani kamfani a masu da alheri da alheri ko a cikin sai a shi da a ba da a ba da da a ba da da a ba da ko da sai a ce ko ko ko kuma ya kuma kamar za a samu wani kamar da a ba da ba kaiwa kai wanda kuka yi ta wanda sai a daidaita sau eh wanda kuka yi yin a lafiyar da su kuma a cikin kasuwa sannan bayan ba ba ta wasu ba ta wani ba ta kuɗi da ya haka za su ke yin hankali bayan har zuwa wata har zuwa bayan wata goma sha uku za su za su kama wasu sha uku da wasu mutane ko kai a wani lokaci
yi ban gane wannan ta sai da o kamfani ta ke sayan ma kamfanin ne kamfanin a daidaita sau kamfanin a daidaita sau a ɗari hudu da hamsin a wajen kamfani aha sai ka bar ma kamfanin a daidaita sau sai samu direba Mhm. na gane yanzu shiga ɗari bakwai da hamsin menene me zai kare da adadin ta tsawon me zai same shi eh wato kai dai a a a okay to irin contract ce sai an ga terms and contract ɗin. ba zai yi aikatawa a wannan ba sai an ga terms and contract ɗin. idan afwan idan suka ce a a adadin sauka kai a ɗari hudu da hamsin ta ba su za a rinka sa maka duk wata har da baki ɗaya zama ko ka samu ɗari bakwai da hamsin ɗari bakwai da hamsin ɗin nan idan ka same shi shi ke na adadin ta sahu a ta riga ta gama sayar da shi an gama biyan ka an fahimta to idan wannan an yi contract ɗin ciniki ne a haka idan a cikin wannan muddar idan a daidaita sahun aka tashi shi ko kuma a daidaita sahun a ya ƙoni ko kuma direban mai ajiyar sahun ya gudu da shi a kan kamfanin yake ya ce da in ya zama to a kan kamfani ba ka baka da risk kuma a baka a baka kuma a ce an baka ina gaskiya sai an ga contract din to almuhim da Allah lokaci yayi saboda akwai matafiya za su tafi za mu tsaya a nan insha Allah wayannan sauran tambayoyi Allah ya kai mu sati mai zuwa in muka zo karatu mu za mu fara shi insha Allah ina ko ina fatan Allah ya dan Allah ya kai mu sati mai zuwa waɗannan abubuwan din in muke asabar da rashi za mu gama su insha Allah idan muka gama su mun gama kitabul talib abinda zai mana saura shine al-kitabur rabi wanda yake wato mu'amaloli da suke kama da ciniki wanda zai- wanda ya hada su mudaraba su musharaka su a a su arrahan da da sauran abubuwa da a fikun mu'amalat na dukiya ya kusa Allah ya kai mu bayan sallah shi kuma sai mu shi ma mu karasa shi kuma ta aka mun gama da fikun mu'amalat insha Allah a ranar asabar kamar yadda muka yi ran karfe tara da rabi ran asabar mai majalisi biyar ran lahadi mai majalisi biyar majalisi goma kamar yau kamar wannan satin mun yi majalisi goma amma wannan satin abin da yasa yayi yawa saboda yawancin abubuwan na farko farko ne sun fi a a tasiri gare su zai dauki lokaci amma Allah ya kai mu sati mai zuwa Allah da abubuwan ba za su za su je ku sauri haka saboda haka majalisi goma zai ishe mu mu yi addu'a mu tashi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد Allah ka amfane mu da abin da muke karanta ka amfane mu abin da ka ilmantar da mu ka ba mu fahimta a cikin addini ka ba mu ikon aiki da abin da yake mu zuwa da yardarka abubuwan da muke na kuskure Allah ka yafe mana abin da muke na daidai Allah ka haɗa mu a cikin ladan Allah ka sanya mana albarka a cikin rayuwar mu da dukiyoyin mu da iyalan mu da zuriyar mu da ilimin da ka azurta mu da shi ya rabbal alamin Allah muna roƙonka waɗanda suke matafiya waɗanda za su yi duk tafiya da waɗanda ma za su yi gajeren tafiya Allah ka kare su ka tsare su kamar yadda sun zuwa da iyalan su lafiya wanda suke tattaki suka zo wannan waje Allah ka sanya shi da mutum jihadi a tafarkin ka ka sanya shi da mutum sai da abu a cikin aljanna Allah abin da ake ciki a wannan al'umma ta mu sanani Allah ka yaye mana wanda suke cikin bashi Allah ka biya mu wanda suke cikin matsi Allah ka yalwata mu wanda suke cikin wadata Allah ka ba su godiya wanda suke marasa lafiya Allah ka ba su lafiya wanda suka samu karayar arziki Allah ka kare mu da karayar arziki قال وذكر بك ما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين